نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وهيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن في التقوى الله النجاة وراقب الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ثم اعلموا يا عباد الله أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات أيها المؤمنون يا عباد الله إن الله تبارك وتعالى قضى على عباده الموت قال ربنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال ربنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذا نبي الأمة توفاه الله تبارك وتعالى قال ربنا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيا عباد الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على وشك الموت وأصبح الناس يومئذ يسألون عليا والعباس رضي الله عنهما عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به الحال فقال علي أصبح بخير فقال العباس ما الذي تقول والله لقد رأيت في وجهه من الموت ما لم أزل أعرفه في وجوه بني عبد المطلب ثم قال له يا علي اذهب بنا نسأله في من يكون هذا الأمر بعده فكره علي ذلك فلم يسألاه واشتد به المرض فجعل يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت للسخرات الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى فلم يزل يقولها حتى مات صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يوم اثنين بلا اختلاف بلا اختلاف قيل في وقت دخوله المدينه في حجرته حين اشتد الضحى في صدر ربيع الأول سنة 11 لتمام 20 سنين لتمام 20 سنين من الحجرة ودفن يوم الثلاثاء وقيل بل دفن ليلة الأربعاء ولم يحضر غسله ولا تكفينه إلا أهل بيته إلا أهل بيته غسله علي رضي الله عنه وكان الفضل بن عباس يصب عليه الماء والعباس يعينهم وحضرهم يحضرهم شقوان مولاه عباد الله فقد روي أيضا عن سالم بن عبد الأشجعي قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عجز الناس كلهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذ بي بقائم سيفه وقال لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بسيفي هذا قال فقال الناس يا سالم أطرب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت إلى المسجد فإذا بي أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما رأيته أجشدت بالبكاء فقال يا سالم أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا عمر بن الخطاب يقول لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بسيف هذا قال فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فرفع البر فلف- فرفع البرد عن وجهه ووضع فاه على فيه واستقبله رضي الله عنه واستثنى ريح ثم شج ثم سجاه والتفت إلى والتفت إلى الناس فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وقال صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال عمر فوالله لكأني لم أتل هذه الآية قط فخرج هذا الحديث عباد الله أبو أحمد هكذا روي عن الطبري في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء كما قد سبق وإنما تأخر دفنه لاختلافهم في موته حتى أزال الشك عنهم أبو بكر رضي الله عنه ثم اختلفوا أيضا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال في مسجده ومنهم من قال في البقيع حيث دفن ابنه إبراهيم وأصحابه ومنهم من قال يحمل إلى القدس عند قبر أبيه إبراهيم عليه السلام حتى أذال الشوك الصديق أيضا رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي إلا حيث يموت وأما الصلاة عليه يا عباد الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أي فرادا فرادا أرسل حتى فرغوا ثم أدخلوا النساء فصلينا عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وكان آخر الناس أحدا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو مغيرة بن شعبة كما أورد ذلك بن هشام في كتابه السيرة فيا عباد الله صلوا على هذا النبي كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala shine shine wato abun bauta bashi da abokin tarayya muna gode masa ina mai shaidawa babu abun bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin wanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka wakilta shi ka aiko shi a matsayin dan aike da addini na gaskiya ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ‘yan uwa ya ku musulmai ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin a cikin taƙawa tsoron Allah akwai mafita baya da haka ‘yan uwa ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala ku lura a fili da kuma a ɓoye ya ku ‘yan uwa ku sani cewa mutuwa Allahu tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya kaddara ta akan kowa daga cikinmu wannan kuduba tana magana akan mutuwar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bawan da Allahu tabaaraka wataala ya fi so fiye da kowa amma Allahu tabaaraka wataala ya karɓi rayuwarsa ya bar wannan duniya din Allahu tabaaraka wataala ya faɗa mana cikin ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani mai girma cewa kowa zai mutu kowa zai tafi rayuwar cikin kabari daga baya kuma za a tashi alƙiyama dan aiwa bayi hisabi Allah tabaraka wa ta'ala yace kowace rai za a dandana mata mutuwa za a cika muku ladaddakinku ranar alkiyama kowa ya ga abin da ya aiwatar duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsallakar da shi daga shiga wuta aka shigar da shi gidan aljanna to wannan shine wanda ya rabauta shine wanda ya ci nasara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ita farayewar duniya ba komai bace face jin daɗi ne na yaudara domin za ta yaudare ka ne idan ka yi wasa ka bar Allah tabaraka wa ta'ala rana guda kuma ka zo ka mutu ba tare da an shawarce ka ba babu wanda ya mutu wato bayan an shawarce shi annabawa su ne ake neman shawarinsu idan mala'ika ya zo ɗaukar ransu akan ba su zaɓi me kuke gani a karɓa yanzu ko ba yanzu ba amma tare da haka ko da ma inda a ce wani annabi ya ce a jirkinta to za a jirkinta amma dai ƙarshe sai an karɓi rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam allahu tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa wata aya allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda yake kan ƙasa duk abin da yake rayuwa yake kan ƙasa komai zai ƙare kowa zai mutu komai zai ƙare Allahu tabaraka wa ta'ala kawai shine wanda yake yana nan subhanahu wa ta'ala ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahu tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa Allahu tabaraka wa ta'ala dama ya ce lalle kai ɗin fa wato matacce ne ma'ana zaka mutu sai aya ta zo da wato siga ta madi wanda yake gwada cewar an riga an yi saboda a tabbatar da cewar mutuwar za ta zo ta ɗauke ka sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce innaka mayyitun lalle kai fa matacce ne ma'ana tunda zai tabbata tabbas zaka mutu sai Allah ta'ala ya ce kai din matacce ne kuma su ma za su mutu kowa ma zai mutu Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce sa'an na ranar alkiyama zuwa ga ubangijinku za a mai wato za a mayar da ku ya zamto wannan yana ja da wannan wannan yana ja da wannan saboda ainihin haƙoƙi da yake tsakankanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya tsananta gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiyarsa akwai ababe da suka faru da yawa akwai maganganu da ya faɗa da yawa wanda sahabbansa suka kiyaye daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato lokacin da jikinsa ya tsanani yana zazzabi ya lullubu a cikin mayafi sai ya fito da kansa sai ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine wa Yahudu da Nasara domin su sun riki kaburburan annabawansu a matsayin gurin ibada kada ku yadda ku riki kabarina a matsayin gurin bauta shi yasa zaka ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina babu ma wanda ya isa ya ce bari ya shiga ciki ballantana ma ya ce bari ya je roki Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu yanda ainihin mutanen mamlakatar albaitin saudiya suke kokari wajen tsatsare mutane to amma mutane ba su fahimci addini ba sai su ce ai wannan mutanen wahabiyawa ne ba ma sa san manzon Allah hana mu ma suke mu shiga ciki alhali wani kuma ya je ya tabo iya jikin kofar ne kadai sai ya je ruki iya kofar ma wani abu to kaga ba a roƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ya azurta ko ya tsawaita rayuwa ko ya bada lafiya ballantana kofar kabarinsa daga cikin ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa yayin wato rashin lafiyarsa ya tsananta ya faɗi maganganu da yawa na cewa wato a sanya a sayyidina abubakar ya jagoranci sallah lokacin da jikinsa ya tsananta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam babu lafiya jiki ya tsananta sai mutane suka je suke tambayar sayyidina ali dan uwansa kenan sayyidina ali dan abi talib shi da abbas dangane da halin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wato sai sai na ali yake cewa ai lalle annabi sallallahu alaihi wasallam asbaha bi khairin jikinsa da dadi ai yau kan gaskiya jikin yayi dadi kwarai da gaske sai abbas yake ce da sayyidina ali me kake cewa kake cewa jikinsa da sauki yace wallahi na ga wata alama a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da ban gushe ina ganin sa a fuskar wato iyalan abdul muttalib in suka kusa mutuwa ba ni na ga alamar manzon Allah fa mutuwa zai sallallahu alaihi wasallam sannan sai yake cewa ya sai mutanen suke cewa ya sai na ali ka tafi da mu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan mu je mu tambaye shi sai abbas ya ce mu tafi ni da kai dan mu tambaye shi ya yake ji yanayin jikinsa da suka tafi ba su tambaye shi ko sai na ali sai ya ji cewar bai kamata a tambaye shi komai ba a bar maganar kawai yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin jiki ya ƙara tsananta sai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lalle yana cewa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah lalle mutuwa ba tana da magagi Allah tabaaraka wa ta'ala dama yace waja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta min hutahid lalle fa magagin mutuwa yana zuwa da gaske akwai magagin mutuwa suna shiga sai suka ji manzon Allah yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da ainihin wato magagi yana cewa ar-rafiqul a'la annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana nanata waɗannan kalmomi ba har ya mutu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ranar litinin ba tare da sabani ba malamai magabata sun yi sabani cewa ran yaushe aka yafi manzon Allah amma ran da ya mutu kaka ba wanda yake da sabani akan cewa ranar litinin tabbas ya rasu sallallahu alaihi wasallam daidai irin lokacin da ya shigo garin Madina to daidai irin lokacin ya fita ya bar wannan duniyar a daidai lokacin da ya hijira ya zo yayin da ya shiga Madina irin wannan lokacin daidai lokacin ya rasu wato lokacin hantsi wato na yinin anashin wato a cikin watan rabiul awwal a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira lokacin ya kai shekara goma kenan a ainihin garin madina an rufa an binne annabi sallallahu alaihi sallama ranar litinin ne a wato ranar talata ne ma'ana sai da ya kwana tukunna sannan aka bisne shi sallallahu alaihi sallam wasu suke cewa ranar talata din ma sai da dare wasu suka ce a'a da rana ne amma dai sai da ya kwana wannan kuwa ya faru ne saboda ainihin wato sabani da aka samu dangane da sahabbai saboda sun ji abin da ba su taɓa ji ba na tashin hankali a ce ga annabin Allah ya mutu sai zamto an samu saɓani wasu na cewa a'a bai mutu ba wasu na cewa a'a kawai dai la'alla ko yana ganawa dai da mala'ikar jibril wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya halarci gurin wanke shi wanda suke a gurin kawai iyalan gidansa ne kawai sallallahu alaihi wasallam wanda ya wanke shi shine sayyidina ali dan Abi Talib Fadl bin Abbas yana zubo sayyidina Ali ruwa shi kuma yana wanke shi Al-Abbas kuma yana taimaka musu wajen miƙo musu ruwa Salim dan Abdul Abd Ubayd al-Ashri yake cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar duniya mutane suka shiga cikin dimuwa suka rikice kwarai da gaske sayyidina Ali dan Abi Talib wato sayyidina Umar dan kaddab sai ya zaro takwabinsa sai yake cewa duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu lalle zan dake shi da ainihin wannan takwabi din ma'ana sai na sare shi duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu saboda ainihin fujua da kuma tashin hankali da suka ji aka ce yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu mutane suka shiga cikin halin kakana kai wasu suka yadda tabbasa ya mutu wasu kuma sun yardan amma suna tsoron su tabbatar da ya mutu din saboda tsoron sai na Umar tunda yace zai sare mutum da takwabi zai sare shi wasu kuma suka zauna akan cewar lalle ya mutu din ana cikin haka sai Salim ya tari sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar yake ce da shi Salim annabi sallallahu alaihi ya mutu ya bar duniya sai sayyidina Abubakar ya shiga cikin gidan ya je gurin ɗakin na na Aisha wato yarsa kenan sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam an lillibe shi sai ya daga wato ainihin mayafin da aka rufe fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar da ya fito sai ya daga kansa sai yake cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar yake cewa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aya abinda Allah ya ce shine wama muhammadun illa rasulun shi fa annabi muhammadu ba kowa bane face manzon Allah ne kad khalal min qablihi rusul haqiqa manzanni sun gabata kafin shi yazo wasu zo su ma sun mutu afa in mata an qutila yanzu idan ya mutu ko kuma aka je filin yaki aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku koma akan dagadaganku ku koma kafirci ko gargajiya ku bar addinin musulunci faman yanqalibu ala aqibihi falyadurullahu shay'a duk wanda ya koma ya bar addinin musulunci fa ya sani ba zai cutar da Allah komai ba sai yace man kana ya'budu ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyul la yamut ya jama'a ku sani cewa duk wanda yake bautatawa annabi muhammad to fa shi annabi muhammad yau da ya mutu wanda kuma yake bautata wa Allah ku sani cewa Allahu tabaraka wa ta'ala rayayye ne shi bai ya mutuwa daga nan mutane suka tabbatar fa lalle ya mutu sai na Umar sai aje takwabinsa sai yake cewa kai ka ce ban taba jin wannan aya ba wani ma sai kaji ya ce ni kamar ma ban san da wannan ayar cikin alkur'ani mai girma ba daga lokacin suka tabbatar da cewa lallai wato annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya mutu ya bar duniya a ranar talata da ai zamto wato ranar binne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sabani da aka samu tsakankanin sahabbai sai ya zamto mutane an sake sabani cewa a ina za a binne shi wasu ke cewa a binne shi a cikin masallaci wasu ke cewa a binne shi a makabartar baƙi inda aka binne ɗansa ibrahim da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi sallam wanda suka mutu aka binne su a baƙi'a wasu kuma suke cewa a'a a ɗauki gawar annabi sallallahu alaihi sallam a kai shi kudus wato filistin can kabarin wato babansa annabi ibrahim alaihi salam mutane suna tattaunawa wasu ce can wasu ce nan sai sai na abokar ya shigo sai yake cewa ni fa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa su fa annabawa ana binne su ne a duk inda suka mutu to annabi sallallahu alaihi wasallam dama shi ya mutu ne a ɗakin da na Aisha ɗakin da na Aisha kuma a jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar masallacin nan daga nan a ce ga ɗakin sa da Aisha nan ne gidan manzon Allah nan kuma wato anashin masallacin sa daga ɗakin ta sai shigo cikin masallaci to yana ɗakin da na Aisha ya mutu na na Aisha take cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya min ni'ima ya fifita ni ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a daki na kuma ya mutu akan cinya ta yana kirji na kansa a nan gurin yana wato yana kirji na Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'ika ya karbi rayuwarsa ke cewa akan ido na ya faru kuma wato ina rike da annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka sai aka ce a binne shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama an bisne shi a ɗakin matarsa na Aisha mahaifinta sai na abokar shi ma an binne shi a ɗakin sai ta bar ɗaya gurin dama ɗakinta zai ɗauki kamar mutane uku ne sai ta ce wannan kuma na barwa kaina idan na mutu tunda bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi shekaru da yawa kafin ta bar wato ainihin duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi ya bar duniya tana shekara 18 gabaki ɗaya kaga a lokacin tana shekaru na ainihin wato budurwa ma za a ce amma ba ta rasu ba sai da ta wajen shekaru 60 haka ko na makamancin haka sannan ta rasu ta dade a duniya bayan rabuwar wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ajiye wannan gurin ta ce ta ajiye wa kanta ne nan sai na Umar sai aiko yayo kwamati yace aje a tambayi Aisha a roƙa masa alfarma ta bada wannan gurin dan sauran space din nan idan shi ya riga ta mutuwa dan Allah abin da shi a wannan gurin tace ni dai da na barwa kaina ne wannan gurin amma tunda shi khalifatu rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam na bashi ya ku bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya bar duniya to babu fa wanda zai ragowa anan take sai aka binne wato annabi sallallahu alaihi wasallam dakin da na Aisha sai ya zamto sai na Umar yana kwance a annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi a dakin an binne Abubakar a dakin an buɗa wato an binne kuma Umar a dakin an rufe annabi sallallahu alaihi wasallama da sai na umar abubakar aka zo za a binne shi a ɗakin sai aka kintaci wajen setin kafaɗar annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganin kamar a jikin kabarin ta waje ana ganin nan gurin shine setin kafaɗarsa sai aka sa kan sai na abubakar a setin kafaɗar ya zamto ya ɗan zoɓa ƙasa da aka zo sai na umar shi ma aka kirdaji wajen kafaɗa shi ma ya zamto ya wato ya ɗan gota ƙasa haka radiyallahu anhuma ajma'in saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana wannan ɗaki na na aisha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku bayin Allah dangane da abin da ya shafi yin sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sallar janaza da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito hadisi daga ibn Abbas Allah ya ƙara masa da yake cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu mutane suka rinka shiga gurinsa yana ɗaki mutane suna shiga ba a yi sallah kamar yadda ake wa mutane a haɗu limami ya ja sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam a'a abinda aka yi shine waɗannan sai su haɗu group sai su je su yi kowa su je su tsaya kowa ya yi sallarsa shi kaɗai in suka gama suka fita waɗansu su sake shiga su yi sallah su kaɗai su fita sai na abdullahi abbas yake cewa da mazaje suka gama wannan fauji ɗin ya shiga ya gama waɗannan su shiga da aka gama da mazaje sai aka kirayi mataye mata su ma suka zo aka ba su dama waɗannan su shiga siyo annabi sallallahu alaihi sallama sallah kowa ya yi sallah shi kadai ya yi addu'arsa shi kadai da mata suka gama sai aka kirayi wato ainihin yara ƙananu su ma aka ce ku shiga ka yi wa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama sallam bayan yara sun gama sai aka kirayi ainihin bayi wane yana da bawa wane yana da bawa aka tara bayi aka ce kuma ku shiga ku yi annabi sallallahu Alaihi wasallama salla kowa shi kaɗai haka aka yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallama salla ba tare da ainihin wato limancin wani limami ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zamto kuwa ƙarshen wanda ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam a fadin duniyan nan shine Mugira bin Shu'ba Mugira din Shu'ba ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mafiya yawan auratayya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka shiri Alhassan jika annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kai Mugira yawan auren mataye da yawa kafin ya bar duniya yake cewa da aka zo saka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kabari ina sane sai na shirye zobe na sai ya fada cikin kabarin bayan an gama za a rufe sai na ci zobe na ya fada sai na koma idan na dauko wato zoben sai na taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda ka ni ne karshen wanda ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallama a fadin duniya ya ku bayin Allah wannan duka wato abin lura ne Allahu tabaraka wata'ala bai halicci wata halitta ba bai halicci wani bawa wanda yake son sa yake kaunarsa kamar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma ya bar wannan duniya kuma yayi jinya yani ya tsananta ya bar duniya mala'ika ya zo ya karbi rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai faru da ni zai faru da kai zai faru da kowa kowa sai ya ga mala'ikun Allahu tabaraka wata'ala kowa sai mala'iku sun zo masa duk wanda ya ga mala'ikun da za su zo da suka zo tunda suna zuwa in group ne amma akwai anishin mala'ikan da yake cire rai in guda ɗaya duk wanda ya ga wannan tim na wannan mala'iku bai zai iya ba da labari ba ya gama magana a wannan wato wannan rayuwa ta duniya ya ku bayin Allah mu zamto cikin shiri mu ji tsoron Allah ku tabaraka wa ta'ala mutuwa wata abace da take zuwa babu shiri babu wanda zai mutu face yayi nadamar rayuwarsa in mutumin kware ne sai yayi nadama ina ma ya kara in mutumin banza ne sai yayi nadamar ina ma ya tuba ya gyara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya ubangiji ka rayar da mu rayuwa irin ta addini irin wacce kake so ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka karɓi rayuwar mu muna masu cikakken imani da kai ya ubangiji ka tayar da mu a cikin zugar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya mana albarka yau zuriya mu albarka ya Allah ta'ala ka ji kan iyayen mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marasa wato marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ta'ala ka ƙara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ku ƴan uwa a ci gaba da yin addu'o'i dangane da ƙasa zaman lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya bada zaman lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala wannan gari ya ƙara masa zaman lafiya da kuma albarka jama'a an ga yanayin aikin interlock yadda ya kasance an ga inda aka yi ga kuma abin da ya saura alhali kuma an faɗi abin da ake bukata na kuɗi na estimate to amma kuma an samu kurakurai da kuma canjin farashi na yanayin al'amura na kayan aiki ɗin sai zamto kwamati sun gudanar da aikin nan amma kudin da aka samu daki-daki sun rubuta al'amura amma ga kuma inda wato kudi ya kare ga inda aiki ya tsaya kowa dai ya ga yanayin yadda gurin ya yi kyau kwarai da gaske muna addu'a Allahu tabaraka wa ta'ala duka wanda yake da hannu wajen yin wannan aiki ya ba da dukiyarsa tun daga kan naira ɗaya ko in ce naira goma duk abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa bawa ya bayar a cikin wannan aiki ya ubangiji ka karbi wannan a matsayin tawassuli ka saka masa gidan aljanna ya Allah kai mawadaci ne komai kankantar abin da bawa ya bayar in dai dan kai ya Allah kai mai bayarwa ne da yawa Allah ta'ala ka saka wa kowa da gidan aljanna da wanda suka tsaya wajen aiwatar da aikin ya ubangiji kowa ka san matsalolinsa Allah ka magance masa kowa ka san bukatunsa Allah ta'ala ka biya masa saboda ka ƴan uwa kada a gajiya ga abin da ya ragowa insha Allah bayan an yi sallah kuma ko dai ciyaman na kwamati ko wanda daga cikin kwamati din wani zai tashi zai yi bayani da fatan yan uwa za a saurara dan aji kuma a daure a tallafa dan kammala wannan aiki muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya sami kyakkyawan ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله